إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب ما جاء في غسل القدمين أليس كذلك؟ babin da ya zo na wanke kafafuwa guda biyu a cikin alwala قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي حيا قال يتي رأيت عليا توضأ فغسل قدميه إلى الكعبين hujjar sai ce na ga sayyidina ali ya yi alwala sai wanke kafarsa zuwa ido sawu sun makala sa'an nan sai ya ce a rattu an uriyakum tsohura na biyukum ai so na na nuna muku yadda annabinku ke alwala mana wannan hujja ce ko kwara kenan ko to wannan yana da hukunci wannan marfu'i ne ko makufi ne mawkufi ne ko marfu'i ne eh aliyu ne yayi yace aradtu an uriyakum tuhuru nabiyakum tuhura nabiyakum eh ya daukaka aradtu an uriyakum tuhura nabiyakum bai ce haka za ra'aitu haka za fa'ala aradtu an tuhura nabiyakum eh ya zamo eh ya ce mai bayanin mai ya ce irin alwarar annabi irin eh marfu'i ne nassan eh marfu'i ne eh حكم مرفوعا حكما تو قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد ابن مسلم قال حدثنا حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة عن المقدام بن مأدي كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل رجليه ثلاثا ثلاثا manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya alwala sai wanke kafafuwansa masu albarka sau uku uku nasi ko قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علي عن روح بن القاسم عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع قالت أتاني ابن عباس فسألني عن هذا الحديث سي عبد الله بن عباس يزوي تنبيني وانا حديث تعني حديثها الذي ذكرت حديث تكي بيان منذ الله يدي الولاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه تي منذ الله ياي الولاء سي وانكي كفافو سغنابي ما سؤال بركة فقال ابن عباس سي عبد الله بن عباس إن الناس أبوا إلا الغسل ولا أجد في كتاب الله إلا المسح hadisi zuwa wanki ya inganta hasan ne amma fadar wala ajin fi kitabila illa al-masha hadisi ne munkar babu ma ja a fil wudu'i ala ma amara Allah ta'ala babin da yazo yin alwala irin yadda Allah madaukakin sarki ya umurni ayi alwala قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد أبي صخرة قال سمعت همران يحدث يحدث أبا بردة في المسجد أنه سمع عثمان بن عفان يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ من أتم الوضوء كما أمره الله wanda ya cika alwala yadda Allah ya umarci kamar yadda Allah ya umarce shi fassalatul maktubatu kaffaratu lima bainahunna salloli farillai kaffara ce a sallah zuwa sallah za a kankare maka laifuffukan da kai sagirai kaffaratun lima bainahunna kaffaratun lima bainahunna lima bainahunna tsakanin azhar da al'asar la'asar magarba magarba isha isha asuba aka ce lima bainahunna ma limadha qayyadna hadha al'umum bisaghair yace lima bainahunna duk laifin da ke tsakanin su to sai aka ce saga'ir sagirai saga'ir ma mujibu hadha alqaid me yasa akai qaid eh eh eh riwaya ga nasu yana fada ga nasu ga nasu alqur'ani eh hukukul ibad saboda ai kaba'irai su sai an bas an daina ko قال حدثنا حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حجاج ma'ana kaba'irai sai an daina kuma laifuffuka sun kasu kashi biyu akwai laifi tsakaninka da Allah akwai laifi tsakaninka da ƴan uwanka su ka cuta aka ce wannan diwanin Allah baya shiga ciki sai in mai shi ya yafe maka eh قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حجاج قال حدثنا حمام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن أمه رفاعة بن رافع أنه كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال سيما الله صلى الله عليه وسلم إنها لا تتم صلاة لأحد حتى يسبغ الغدو صلى أيوكم ذات كما إن أنشك الولاء كما أمره الله تعالى كما عند الله يأمر ذيك كي بغسل وجهه يغسل وجهه يوانك فسكسا ويديه دهنا يسا إلا المرفقين ويمسه برأسه يشاف كنسا warjilaihi ilal ka'abai ne tafsilin alwalar ke eh eh eh aka ce inda abdullahi dan abbas ya ce wannan din munkari ne ba cikin hadisi babu ma ja a fi nadhi ba'da alwudu'i babin da ya zo na mutum ya yayyafa ruwa abin nan wajen al'aurarsa bayan ya gama alwala za mu ga meye sababin wannan insha Allah قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة قال قال منصور حدثنا مجاهد عن الحكم بن سفيان الثقفي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم أخذ كفا من ماء فنضح به فرجه yace ya gama Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alwala tawadda yayi alwala mana yayi alwala ya gama kenan sa'annan ya ɗebi kaffan min ma'i fa nadha bihi farjahu sa'annan sai yayyafa farajinsa farajin ake yayyafa ma ko kan tufa ne bangaren farajin saboda me eh saboda kore ko kwanto قال حدثنا إبراهيم بن محمد الفريابي قال حدثنا حسان بن عبد الله قال حدثنا ابن لهيعة عن عقيل عن الزهري عن عروة قال حدثنا أسامة بن زيد عن أبيه زيد بن حارثة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظور الله صلى الله عليه وسلم يتي علمني جبرائيل الوضوء jibrilu ya sanar da ni alwala shi kenan hadisi ya inganta kenan wa amara ni an anzaha ta ta saubi lima ya haruju min albauli ba da lodo'i ya kuma umarce ni na yayyafi saboda abin da suke fitowa bayan alwala wannan ƙarin munkari ne ba sahihi ba ne dan me amfani in fusari ya fito an yayyafa ai bai ba a wanke fusari ba kenan ana yi ne don a kore shanka allaman alwudu'a hadisin ya inganta don ya zo ya koya masa sallah da lokacin sallah in ya koya masa alwala wani wani abu ne to amma ƙarin da aka yace yace in yayyafa ruwa saboda fisarin da zai fito baya a wannan kuma ba magana bace ba in fitari ya in fisari ya fito baya yayyafa ruwa ba zai magance komai ba قال الحسن ابن سلمة حدثنا أبو حاتم وحول السند قال وحدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي عن ابن لهيئة فذكر نحوه قال حدثنا الحسين ابن سلمة اليحمدي قال حدثنا سلم ابن قتيبة قال حدثنا الحسن ابن علي الهاشمي عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فانتضح ومن زال الله تشين كألو لا كهي فروا وأن حديث ضعيف قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عاصم ابن علي قال حدثنا قيس عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فنضح فرجه manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alwala sai ya yayyafa ruwa a bangaren farjinsa akan tufa kan tufan ake yayyafa ruwa saboda me saboda in shaidan ya zo zai ma wasu wasi ka ji kamar dan shi fitsari ya fito sai ka ce ai ruwan da ka zuba ne to shaidan ba abin da yake yi tsara kamar ka yi ja da shi in ka saka masa wuya shi shi kenan in ya faɗa in yayi ka ja da shi ka nuna mishi kana da ilimi kai ilimi kake warware masalolinka to fa inna faqihan wahidan ashaddu ala ash-shaytan min alf 'abid eh فإن فقيها واحدا متورعا أشد على الشيطان من ألف عابد لا فقه له باب باب المنديل بعد الوضوء وبعد الغسل ثم كما يعني bayan mutum ya yi alwala ko ya yi wanka ya karbe shi share hannayensa ko jikinsa me ke hukunci a nan ba za mu ji ba ne za mu bincika ne wannan hadisin bincike za a yi saboda hadisin da ya kawo ya kawo hadisai ne kamar guda biyu ko uku guda uku ya kawo da hadisin farko sai an sai an bincika ko قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث ابن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هند أن أبا مر مولى عقيل حدثه أن أم هانئ بنت أبي طالب حدثته أنه لما كان عام الفتح في كرن دعاك بود مكة وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسل شمس الله يشيك زي وانكا فسترت عليه فاطمة نان فاطمة تزو تكاو ستارة دابلي أبو بوا تسا تكتنجي تكاو منزع الله ناتشكي ثم أخذ ثوبه فالتحف به da ya gama wankan sai ya ɗauki rigansa sai ya fa باب المنديل بعد الوضوء وبعد الغسل المنديل ne mindil eh mayani tawul a tawul an mindil ne to ina aina mahallu shahidi fi hadha alhadith ثم اخذ ثوبه فالتحف به ايه ايه فالتحف به sai mai ya yafa to ina mana sai ya yafa kaifa na akuzu mahallar shari fi hazin nukta to in an ɗauki tsumma an kici ko mayaniya ake ana tsanin ruwan ne ko ana tsanin ruwan ne to da ya ɗauko rigan ba a ce ya saka ba sai ya fari nan in aka ya fari gan mai kenan aka yi zai tsotse ruwan a ciki mahallu shahid قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع ان يزمن ان dauki riga ai to sun hankaci abin nan mayani fa sun ma fa ya halatta kenan ko eh قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ليلى عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن محمد بن شرحبيل عن قيس بن سعد قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم fa wada'ana lahu ma'an faktasala yace manzo Allah zo ya zo mana sai muka aje masa ruwa sai yayi wanka thumma atainahu bi milhafatin warsiyatin fashtamala biha sai muka kawo masa mayafi da aka rina da wars sai yafa faka anni anzuru ila atharil waras ala ukuni ukanihi yace ka ce ina ga alaman warasin din akan tebansa al'ukan su ne in mutum yana da jiki kaɗan abin nan da suke abin nan jiki shi su ne teba ke amma hadisin da ifi ne قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب قال حدثنا ابن عباس عن خالته ميمونة قالت تشي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب حين اغتسل من الجنابة manzo Allah bayan yayi wankan janaba sai nana maimuna radhiyallahu anha sai ta kawo masa me thawb tufa faraddahu sai ce a a yake karba waja'ala yanfudul ma'a sai sai manzo Allah ya karkade ruwa da hannunsa bai karbi sai ya karbi rigan ya yafa da ya yafa rigan zai tsane ruwan da ke jikin shi nan kuma aka ce da aka ce ga tsumma ko ga an kace ko ga sai ce a'a sai zo ya karkade ruwan jikin shi da hannunsa waj'ala yanfudu al-ma'a hadha hadithun sahih wanne ya halatta ka karba ka tsane jiki ya halatta kai da hannu kenan ko قال حدثنا العباس بن الوليد وأحمد بن الأزهر قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا يزيد بن الصمت قال حدثنا الوضين ابن عطاء أما فوذ بن علقمة عن سلمان الفارسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فقلب جبة سوف كانت عليه فمسح بها وجهه manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alwala sai ya dauki jubba tufarsa na suf sai ya juya sai ya share fuskar sa da ita ya halatta kenan ko babu ma yuqalu ba'da alwudu'i babin da yazo na bayanin in an gama alwala me ake fada ala haddathana Musa ibn Abdurrahman ala haddathana al-Husayn ibn Ali wa Zaid ibn al-Hubab wa hawala as-sanad قال وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قالوا حدثنا عمرو بن عبد الله بن وهب أبو سليمان النخعي قال حدثني زيد بن العمي عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال ثلاث مرات wannan hadisin da'ifi ne bayanin abin da ke ciki shine wai manzo Allah ya ce wanda ya alwala sai fadi wannan addu'ar su uku أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتح له ثمانية أبواب الجنة من أيها شاء دخل هذا سند ضعيف قال أبو الحسن ابن سلمة القطان حدثنا إبراهيم بن نصر قال حدثنا أبو نعيم بنحوه قال حدثنا علقمة بن عمرو الدارمي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء بن عطاء البجلي عن عقبة بن عامر الجهني عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء duk musulmin da ya alwala ya kyautata alwala ma'ana ya alwalar da kyau thumma yaqulu sa'annan ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wannan bai ce so uku ba so ɗaya kenan illa futihat lahu thamaniyatu abwabil janna yadkhulu min ayha sha'a wannan hadisin sahihi babu wudu'i bis sufur babin da yazo na zai alwala a sa ruwan a debo ruwan cikin mazuyi na tasa yana nuna girman kai ko alwala ta yi ko bata yi ba قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن عبد الله عن عبد العزيز ابن الماجشون ماجشون قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ به محل الشاهد كده. manzo Allah ya zo sai muka kawo masa ruwa a cikin mazubi na tasa sai manzo Allah ya alwala da shi ya halatta kenan ko bai halatta ba ya halatta قال حدثنا يعقوب بن حميد ابن كاسب قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن ابراهيم بن محمد ابن عبد الله بن جهش عن ابيه عن زينب بنت جهش أنه كان لها مخضب من صفر كان مزبي نتاسة قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه tace na kasance ina taje gashin manzon Allah kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan mazubi din ko daro ko kwano ko menene wannan yana nuna halacci gidan ba alaman girman kai ke ciki kenan ko to abinda aka hana shine na tasa ba hana ba abinda aka hana shine mai zinariya kenan ko to in mutum ya kawo masubi na zinariya ya alwala alwalarsa ta yi ko ba ta yi ba eh ta yi ta yi ko ba ta yi ba eh ta yi sai dai ya yi mai to akwai ka'ida usuliyya cikin annan naha yaqtadi al-fasad ita kuma ya za'i da ita eh yaqtadi al-fasad to shi zinariyan an hana ne lissatihi aw lissifati in ai alwala cikin basbi na zinariya ko azurfa namiji mace da ai ba magana ko sai namiji in yayi alwalarsa ta yi ya yi laifi ne ko kuwa a'a alwalar ba ta yi ba ta yi ya yi laifi قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن شريك عن إبراهيم بن جرير عن أبي زرعة عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في تور ما علاقة هذا الحديث بهذا الباب في صفر في تور يعني من صفر كده باب الوضوء من النوم باب da yazo na yin alwala in mutum ya tashi daga bacci ko yayi bacci akwai mutum ya tashi daga bacci dama ya je yayi baccin sa ne ya tashi zai alwala akwai mutum yayi alwala ne ya zauna yana gengedi har bacci yazo ya nauyi kuma sai ya farka zai alwala ko ko ba zai alwala ba zaune yake ko kwance yake قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام حتى ينفخ منذ الله ينا بجي حارسي من شاري ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ سيتاشي الولابة تارد يا ساكي الولابة قال التنافسي قال وكي قال وكيء تعني وهو ساجد معنى يكن تسوي تسجدا har aji kamar yana min shari ma'ana ba bacci aka yi je nesa ba gyangyadi aka yi in mutum yana gyangyadi ya yi min shari ba tare da cewa baccin ya yi nisa ba don misali da suka kawo shine bacci mai nauyi da mara nauyi shine mara nauyi huwa allazi yasma'u biman yadhhabu wa man ya'ti ba haka bane ba kana gengedi ka san waye ka san an wuce ka san an dawo ka an duk abin da ake kana sane amma idan kana rufe shine suka ce shine alama bambanci tsakanin bacci mai nauyi da bacci mara nauyi bacci mai nauyi shine ka riga ka yi bacci ka yi zurfi cikin bacci ba ka sanin wanda ke kai kawo ba ka jin abin da ake faɗa shine ka yi bacci mai tsawo ke قال قال حدثنا عبد الله بن عامر ابن زراره قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن حجاج عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم قام فصلى sukan yi haka sahabbai sukan zauna suna jiran a zo a yi sallar isha kuma sai ga suna gyaggyaɗi har mutum ya kaman zai fadi har mutum yana minshari to zaune ke baccin bai nisa ba sai suka babbanta cewa mutum yana zaune da yana kwance yana zaune ya ɗaure abin da kenan inda alwalar za ta warware kenan yana kwance kuma komai zai iya fita ba tare da ya sani ba shine hadisin al-ainu wika'us sahi idza namatil aynanu in talqa luka قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة عن ابن أبي زائدة عن هريث بن أبي مطر عن ياهي بن عباد أبي هبيرة الأنصاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان نومه ذلك هو جا وهو جالس يعني النبي صلى الله عليه وسلم وانا حديث منكرين با صحيح بني قال حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال حدثنا بقية عن الوزير بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا منذ الله صلى الله عليه وسلم يتي العين وكاء الصحي ido na rufe shine madaurin inda iska za ta fita kenan dubaran mutum kenan faman nama falyatawadda wanda ya bacci sai ya sake alwala faman nama falyatawadda wanda ya alwala wanda ya bacci ya yi alwala ina ba na wannan magana wanda ya bacci ya alwala eh al'ainu wikahu sai ya kwanci me ya kwanci madaurin bacci idan ka na bude ya daure madauri idan ka yayi bacci madauri ya kwance kenan komai na iya fita baka sani ba to shine suka ce ma hiya nawaqidul wudu menene ke warware alwala suka ce ahdathun wa asbabun ahdathun wa asbabun ma hiya al ahdath wa ma hiya al asbab wal asbab su suka ce ahdas hadasi kari fitan abu ya warware alwala kaza ya fita kaza ya fita kaza ya fita alwala ta warware asbabun kuma fa su ne mai sababin kaza sababin kaza shine ya yi bacci mai yi wa alaunar tawarware mai yi wa ya yi kaza bai sani ba ya shabi ya taba jikin mace ya ji daɗi mai yi wa mazi ya fita ya yi kaza su shi ne aka ce asbab ke to sai wasu malamai suka ce ai bacci ba sababi ba ne shi kansa min yana warware alwala kaga suka ce faman nama falyatawadda eh in ka ce shi kenan sai kuma al'ainu wika usai magana ake kan ido na rufe ko kuwa yana bude idan ka biyu kana zaune duk abin da ya fito kana da labari za ka yi rike shi za ka yi komawa da shi amma kai bacci fa har kana in ka saki kai bacci fa komai zai iya fitowa ba tare da ka sani ba to shi yasa har yanzu maganar cewa bacci sababi ne bacci sababi ne ko kuwa warware alwala ne da karan kansa eh eh sababi ne ma'ana sababi ne mai bambanci hadasi da sababi hadasi yana fita alwala ta warware sababi shi sababi ne na warwarewar alwala ba walaisa darbata lazimin iza wujida sabab wujida musabbab ko walaisa darbata lazib lallai ne in mutum ya taba jikin mace ya ji daɗi sai mazi ya fito sai ta ya taba jikin kuma ya ji daɗin a ransa kuma lallai ne mazi ya fito ba lallai ba ne ba an fahimta shi yasa har yanzu al'asbabun suna nan kenan ku amma su shafi'iyya su ba sai ma ko mutum na taba jikin mace alwalarsa ta warware yana tabawa alwalarsa ta warware ya ji daɗi bai ji daɗi ba kasadar lazzata aulam ya kusurha waje da ha aulam ya jidha lamsul mar'ati yanqudul wudu shikenan to shi suka samu kansu cikin matsala in sun zo za su yi aikin haji ko umara lokacin cunkoso yaya za su yi sai su ɗauki wannan mazhabin su ajiye shi su aro wani mazhabin sun gama aikin haji sai su ɗauko su rataya da in baka ba ba yadda za a yi kai tawafi cikin aikin haji tawafil tawafil ifada mace ba taba jikinka ba jikinka bai taba jikin mace ba zai yiwu to ya za ka yi da wannan shi su manta da wannan an fahimta قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم عن زر عن صفوان بن عسال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام wanzu Allah yana ilmantar da mu in muka sa mu kada mu cire kwana uku illa min janabatin sai dai in alhadasul akbar ne janaba lakin min qa'itin wa bawlin wa naumin amma in dai ga'iti ne da bawali da bacci a in ka tashi kai alwala sai kai shafa abinka har yanzu wannan kuma na nuna cewa naumin din kamar yana zaman kansa ne na cikin warware alwala kowane mazhabi yana da inda ya sassauci da inda ya tsananta shafi'iyya a wajensu in mace ta yi alwala ko garin sujjada tafin kafanta ya fita waje sallarta ta ɓace ba ta da to shi yasa sai tufar sallar ta kai har kasa inda in kin yi sujjada ma ba abin ba wanda zai ga tafin kafanki to shine sallah ta yi kenan a hanafu kuma wajen su alharakatu tubtilu salah shi yasa in kana alwal in kana sallah kana tahiyya haka hannunka zai zo in kana tsaye haka za ka yi in kai wata haraka sallah ta faci yasa za ka shi yana tsaye ne kamar kusa ka ja shi a gyara sahu ba zai motsi ba kana zaune kusa da shi kana tahiya kana haka shi a wajen shi sallaka ta ɓace yana shakka karka ɓata masa sallarsa to saura matsala kuma wacce take da alwudu'u min masjid zakar mutum yayi alwala bayan ya gama sai kuma hannunsa ya taba al'aurarsa alwalarsa na nan ko ta warware قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان بن الحكم عن بشرى بنت صفوان قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ بشرى تشيم الله يشي in ɗayan ku ya taba al'aurarsa da hannunsa ya sake alwala fal ya tawadda ya sake alwala wujuban au nadban eh nadban ayyu shay'in sarafa hadha al-amr ila an-nad fal yatawadda eh ma Allah fa hadha ayyu فلا علاقة بالوجوب والند والندبية لا لا لا لا إذا جواب إذا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في فسبح بحمد الله فوجد في جواب إذا إذا جاء ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب المحل بجوابه إذا فعلت كذا فافعل كذا إذا إذا إذا إذا إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ الفاء واكد في جواب إذا باش تدع علاقة دا وجبتكو من دوبانتكو قال حدثنا إبراهيم بن منذر الهزامي العربية بأذن شاكي كائدو جيني كائدة شيء إن أن أشيكي قال حدثنا إبراهيم ابن المنذر الحزامي قال حدثنا معن بن عيسى وقال وحدثنا عبد الرحمن بن ابن من إبراهيم الدمشقي قال حدثنا عبد الله بن نافع جميعا عن ابن أبي زئب عن عقبة بن عبد الرحمن عن عقبة بن عبد الرحمن وأن إبراهيم النيشاري عن عقبة بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مس أحدكم ذكره فعليه الوضوء ما معنى عليه الوضوء عليك كذا يدل على الوجوب أو على الندب يدل على الوجوب عليه الوضوء إيه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا المعلى بن منصور قال وحدثنا عبد الله ابن أحمد ابن بشير ابن ذكوان الدمشقي قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا الهيثم ابن حميد قال حدثنا العلاء بن ابن الحارث عن مكحول عن عنبسة ابن أبي سفيان عن أم حبيبة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضأ دون يتبع الأورس إيه الولا معناه إساك الولا كينا فليتوضأ قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن إسحاق بن أبي فروة عن الزهري عن عبد الله بن عبد القاري عن أبي أيوب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضأ وإن حديث صحيحين وإن وإن حديث فليتوضأ فعليه الوضوء صيغة أفعل إذا صيغة أفعل تدل على الوجوب إلا إذا إذا وجد هناك صارف يصرف الصيغة عن الوجوب أم فهمت؟ wannan duk ba abin da zai sarrafa shi daga wajabci shi yasa duk wanda ya taba al'aurarsa wajibi ne saki alwala to sha'annan sai ce babu rukhsati fi zalika saboda hadisan da suka zo ciki ga hadisin busra da hadisin manzo Allah aka tambaye shi in mutum ya alwala ya dauki hannun sai taba al'aurarsa yace inna ma huwa bid'atun minka ai soso ne jikinka me bambanci tsakanin alwalanka ya taba al'aurarka ko ya taba hancinka duk cikin duk jikinka ne to daga wancan hadisan sai aka ce wannan umarni ko ko an soke hukuncin saboda me saboda hadisin busra aka ce shine hadisin da ya gabata hadisan abu hurairah da suka zo daga baya saboda abu hurairah ya shiga addinin musulunci ne abu hurairah ne ko eh abu hurairah ya shiga musulunci sana sab'in min al-hijra ama khaybar sai aka ce to sayyidina abu hurairah shiga addinin musulunci shi ya zo an samu jinkiri ita busaratin farko ne sheshe sa sai aka dauki hadisan da aka ce farkon musuluncin haka ake yi amma daga baya aka canza hukuncin manzo Allah ce inna ma hiya bid'atun mink inna ma hu inna ma hiya inna ma huwa bid'atun minka inna ma hiya bid'atun minka ko babu ruhsati fi zalika babun sassauci akan haka a cikin wannan shi yasa har yanzu malamai sun kari juna ilimi wasu ka ce in dai ka taba hannunka al'aurarka da hannunka to alwalanka ta warware sai ka sake to shi ne al'aurarka ce in an hannunka ya taba alwala ta warware ko in ya taba wata al'aurar ɗai bace ta yi alwala tana yi maɗanta wanka sai hannunta ya taba al'aurar sai yaya alwala eh? eh?
المدار على مس الذكر او على الضمير هو
النسي ne saboda galibi mutum baya taba al'aura sai a zakarinsa shi aka yi tabiri da wani to za mu ga sa hadisan da su ala haddasa ali ibn muhammadin قال حدثنا وكيع قال حدثنا محمد بن جابر قال سميت قيس بن طلق الحنفي عن أبيه قال سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الذكر فقال ليس فيه وضوء إنما هو منك حديث قيس كنا قيس بن طلق yace ai manzo Allah ce ai alwalanka bata warware ba ai azzakarin ka jiki me bambanci tsakanin azzakarin ka da hancinka da kafanka da da kunninka duk jikinka ne ai قال حدثنا عمرو بن عثمان ابن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا مروان بن معاوية عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر فقال إنما هو جذية منك أي إنما هو قطعة منك ba hadisi abu hurai ba ne hadisu talqi ne da aka zo wajen jam'i bainar hadisai ne shine at-tarjih ya ka ce ai wannan ya zo daga farko ne busra amma talq shi daga baya shiga addinin musulunci in za a yi tarjihi sai a ce busra hadisin ta ya gabata wannan hadisin daga baya ya zo sai shafe wancan hukunci to sai ne malamai suka ce ana so ne ka sake alwala makaruhi ne ya taba azzaka taba azzaka ba sake alwala ba amma in baka sake ba suka ce alwalan ka nan wani suka ce in dai ya taba to alwalan ta warware هذا الحديث الأخير ضعيف babu wudu'i mimma ghayyaratin nar babin da yazo na yin alwala in aka ci abinda aka dora akan wuta aka tafasa shi ko aka dora shi akan wuta za a saki alwala قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال منذ الله صلى الله عليه وسلم توضؤوا مما غيرت النار كوي الولاء إن كنت أبند أكتبسا أكوتا فقال ابن عباس أتوضأ من الحميم سيبلا ناباز شيء in na taba ruwan ɗimi ma sai na yi alwala na sha ruwan ɗimi ma na komai kasa shi ka yi alwala kenan ko fa kallahu shi abu huraira ce yabna akhi idza samita an rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisan fala tadrib lahu al-amsal in na fa an kashi hadisi an ce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kada ka kawo mishi misali ka kawo asanci ka kawo menene wannan hadisi mun karanta cikin an-nasa'i ko abinda ake nufi ba duk abin da aka dora kan wuta ba ana nufin naman rakumi kenan amma aka ce duk abin da aka dora kan wuta za ka hadisai za su manzo Allah ya ci karfatan abin nan dinki ya ci nama ya ci kaza kaza bai canza alwala ba in ya canza in ya canza alwalan ba alwala ake ba ruwa za a sa a kurkure baki a ce ai abincin na da maiko shine aka kurkure baki baya nuna cewa an sake alwala kenan naman rakumi kadai shine aka ce in mutum ya ci alwalarsa ta warware zai sake alwala shi kuma wajen hanabila amma wajen malikiya naman rakumi zaka ci hakka gaji alwalanka tana nan ba sai ka canza alwala ba yasa a wajen hanabila nawaqil wudu'i kaza wa kaza wa kaza wa aklu lahmil jasur نواقل الوضوء ne shay'un mafrugun minhu amma wajen malikiya nawaqil wudu'i kaza wa kaza wa kaza babu aklu lahmil jazur قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أنبأنا يونس ابن يزيد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار حديث صحيح tawadda'u fi'lu amri ay ku yi alwala in kuka ci abinda aka dora kan wuta qala hadathana hisham bin khalid al-azraq qala hadathana khalid ibn yazid ibn abi malik an abihi an anas ibn malik qala kana yadau yadayhi ala uznayhi wa yaqulu summata anas dan malik isa yace summata wa'annan kunna guda biyu sun ibe sun kurmance in wani abinda zan faɗa din nan ba daga manzo Allah na ji ba إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار كوي الولا إن كنت أبند أكدورا كوتا abinda aka dora kan wuta mana ko me aka dora kan wuta ko shinkafa aka dora kan wuta kaje sai ka saki alwala ko shayi ka sha ka saki alwala ko me ka a ba abinda ake nufi ba kenan babu rukhsati fi zalika babin da yazo na sassauci akan haka قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأهوس عن سماك بن حرب عن إكرمة عن ابن عباس قال تجي أكل النبي صلى الله عليه وسلم كتفا منذ الله ياتي كرفتا أن قصاني أن سوياني قال بلوكة قصا وأكي ثم مسح يديه بمسه سألنا سيشارح النصر أبي شاروا كان تحته ثم قام إلى الصلاة فصلى سيتاشي صلى بيساكي الولا با وانا أنت نام الراكمي كنا نام الثانية نام الراكو نام التنكية نام الكازا نام منيني منيني منيني دو أبن دي حالتا أتشي إن أنقصاني أن سوياني أن تبساني فرفيسو أكي إن كتشي إن كتاشي سيك شارع هنوكا كوكا وإنك هنوكا كوكا كوركو نباكينكا كجي كي الولا باشي دا كجي كي صلى باشي دا علاكا دا شيوا الولا كتاور وري kama ila salati fa salla ya tashi je sallah ba tare da ya saki alwala ba qala hadathana muhammad ibn sabbahi qala akhbarana sufyan ibn uyayna am muhammad ibn al-munkadir wa amr ibn ibn dinar wa abdullah ibn muhammad ibn aqil an jabir ibn abdullah qala yace أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر خبزا ولحما manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da zainna abubakar da zainna umar sun ci gurasa ko burodi wa lahma da farfesu ko romo ko miya da nama wa lam yatawaddau ba su sake alwala ba قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري قال حضرت عشاء الوليد أو عبد الملك اتنا حضرت أبن تندرين وليد كو عبد الملك فلما حضرت الصلاة قمت لأتوضأ da lokacin mana mun ci abinci waliman dare ko abincin dare da lokacin sallar isha kai na tashi zai alwala fa qala ja'far ibn amr ibn umayya shi ja'far dan amr dan umayya ce ashhadu ala abi annahu shahida ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace na halarci wajen ubana ni ma ubana ya halarci wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaga annahu akala ta'aman mimma ghayyarat an-nar ثم صلى ولم يتوضا وان دون النصوص النص قاطع في محل النزاع in ya zamana ba naman rakumi ba ne amma naman rakumi wajen hanabila nassi ne ciki yana warware alwala wa qala ali ibn abdullah ibn abbas wa ana ashhadu ala abi bi mithli zalika qala haddathana muhammad ibn as-sabbahi qala haddathana hatim ibn isma'il an ja'far ibn muhammadin عن أبيه عن علي بن الحسين عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتف شاة أن كاو منذ الله بي نمي أكيمي فأكل منه زأت ناما دني سيدين أيمي أن قساكو أن دفاكو أن تفسا وصلى ولم يمس ماء ko kurkure baki ma ba a yi ba قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مصير عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار قال أنبأنا سويد بن النعمان الأنصاري أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر سوف تتارنا من زو الله زوا خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء صلى العصر سيد سكي وجد أكتي الصهباء شي سكي صلى العصر شي من الله صلى العصر ثم دعا بأطعمة sai ce a kawo abincin da kenan akwai falam yi uta illa bi sawiqin ba abin da aka kawo sai mai sai sawiq ta'amul mutakhadhu min daqiqil hinta garin alkama za a yi gari a shine sai a hada a sa mai a sa abinci ciki a ci fa akalu wa sharibu suka ci suka sha ruwan da za a sha thumma da'a bi ma'in fa madmadha fahu sai ce a kawo ruwa da aka kawo sai kurkure bakinsa thumma qama fa salla bin al-maghrib sa'annan ya tashi ya yi mana sallan magarba kurkure baki da aka yi din aka ce din nan shine a cikin harshen larabci aka ce wa tawadda ma'ana tawadda ay madmada fama ya kurkure baki wata riwaya da aka tambaye shi ce inna inna fi hada dasaman yana da yana da maiko ne shi yasa da kurkure baki قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب قال حدثنا عبد العزيز ابن المختار قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة فمضمض وغسل يديه وصلى فمضمض وغسل يديه فصلى الولاء ميتيت الولاء wanke hannu da kurkure baki to wanda ya ji wannan sai ce ya yi alwala kenan a'a abin da ake nufi wancan aka ce sai share hannunsa bi a ce ya wanke ba nan sai ya wanke hannunsa sa'an nan ya kurkure baki wanke hannu wani irin hannu hannun alwala ko ko tsintsiyar hannu sai a ce hannun da ya taba abinci shi aka wanke saboda tsafta sa'an nan aka kurkure baki wajen wajen yatsu ke to wannan ya kore cewa duk abin da aka dora kan wutan an ci zai alwala babu shi shi saura hukuncin naman rakumi kenan babu ma ja a fil wudu'i min luhumil ibli wannan yin alwala in an ci naman rakumi har yanzu wajen hanabila akwai magana sai an tantance an tabbatar amma wajen malikiya da wani sauran mazhabi a baya warware alwala to shi sa sai sake dawowa da shi yanzu an yi magana kan an ci manzo Allah ya ci karfatan menene akuya ya ci nama ya ci abinci ya ci duk a baki daya bai sauke alwala ba abin da ya shi ne ya kurkura baki abin da ya mafi yawa kuma ya wanke hannunsa ya kurkura baki duk ba inda aka sake alwala to shine za a zo kan lahmul ibil naman rakumi قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس وأبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل أنت بمن الله صلى الله عليه وسلم إذا أساك الولاء أنت نام راكمي فقال توضؤوا منها كوي الولاء دجتنا نام راكمي هل هذا الأمر يقتضي الوجوب أو الندب يا الندب وجه مالكية با وجه هنابلة فا الوجوب رواية صحيحة تكون صحيح مسلم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا زائدة وإسرائيل عن أشعث بن أبي الشعثاء عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمراء قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتوضأ من لحوم الحبل من لحوم الإبل منذ الله يا أمر تشموي الولاء إمك تنام الراكمي ولا نتوضأ من لحوم الغنم كان موي الولاء إن من تنام تنك يا راغو راغو منين طيب أمرنا الحمزة والميم والراء tana da ƙarfin if'al filu amrin ba ɗaya suke ba filu amrin ya fi ƙarfi wajen wajabci da amarana an fahimta? قال حدثنا أبو إسحاق الهروي إبراهيم ابن عبد الله بن حاتم قال حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن عبد الله بن عبد الله مولى بني هاشم وكان ثقة وكان الحكم يأخذ عنه قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسير بن حضير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش منزع الله صلى الله عليه وسلم إيش لا تودعوا من البال الغرمي kada ku sake alwala don kun sha nonon rakumi nonon nonon dabbobi kananan dabbobi wa tawadda'u min albanil ibli amma ku yi alwala in kun sha nonon rakumi wannan hadisin da'ifi ne qala haddathana muhammad ibn yahya قال حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا بقية عن خالد بن يزيد بن عمرو بن هبيرة الفزاري عن عطاء بن السائب قال سمعت محارب بن دثار يقول سمعت عبد الله بن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضؤوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا من لحوم الغنم وتوضؤوا من ألبان الإبل ولا توضؤوا من ألبان الغنم وصلوا في مراهي الغنم ولا تصلوا في معادن الإبل هذا حديث ضعيف akan haka duk naman da kaci na rakumi ne na saniya ne na duk abin da wajen malikiya ba sai ka sake alwala ba amma wajen hanabila in ka yi alwala sai aka kawo abinci da naman rakumi a cikin kaci in ka tashi ka sake alwala sake alwala wajibi ne ko ko ba wajibi bane wani suka tafi kan wajibi ne wani suka ce a'a mandubi ne iya abin da ke cikin wannan matsalar kenan insha Allah babul madmadati min shurbil laban babin da yazo in ka sha madara in ka sha nono kin dirmo kenan zaka kurkure baki قال حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قاضى قال إيش منذ الله صلى الله عليه وسلم إيش مضمضوا من اللبن فإن له دسما مضمضوا من اللبن وكركر باكينكو إن كن شانونو فإن له دسما أينا دا ميكو to umarni ne nan wannan umarni na wajibci da wajibi ne eh dole ne an sha nono sai an kurkure baki eh dole ne eh ba dole bane ba dole bane eh yayi me ya zo shi a tafil amrin ai hunaka ma yusrifuhu ala alwujud da nono sa da naman sa ko karfatan tinkiyar wanne ne ya fi maiku eh maza Allah ya ce bai kurkure baki ba mun manta yanzu muka karanta قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن موسى بن يعقوب قال حدثني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبيه عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شربتم اللبن فمضمضوا فإن له دسما إن كوكا شانون كوكور باكيو shi kenan da hadisin ya tsaya na shi kenan ce fa inna lahu dasama mecece illan kurkure baki din eh me najasa dasaman me dasam mai to ashe duk abin da aka ci ko ko ko man gida ka ci abinci sai ka kurkure bakin ka kenan saboda shi ma yana da maiko an fahimta to shi ne yake cewa wannan umarni din ba wannan umarni baya nuna wajabci ne is mustahabbi ne ka kurkure bakin ka saboda tsafta قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن موسى بن يعقوب قال حدثني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبيه عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شربتم اللبن فمضمضوا فإن له دسمة قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا عبد المهيمن ابن عباس ابن سهل ابن سعد الساعدي عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مضمضوا من اللبن فإن له دسمة سبود تبس ينادى ميكو أباكي to shi kenan kana aka yi kira sallah cikin azumi kana sauri zaka je masallaci ka ci kosai ko ka ci wani abu mai maiko zaka je kana sallah ma yana bakinka ka ka kurkure baki ma baka da lokaci قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم السواق قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا زمعة بن صالح عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال حلب رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة وشرب من لبنها wanzu Allah ya tasi mana tinki ya she sha daga abin nan dinta sun da abi ma'i fa madmada fahu sai ce a kawo ruwa sai kurkure bakinsa wa qala inna lahu dasama amma wannan hadisin da ifi ne ba bai tabbata bai inganta tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan haka duk abin da mutum ya ci ba ya nuna alwalarsa ta warware sai dai ana so ya kurkure baki in bai kurkure baki ba ya yi laifi bai laifi ba in ya kurkure shine ya fi Allah ma na fi man hadait wa afi na fi man afait wa tawalla na fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayt wa la yu'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim